أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح الكاتم وعلى آله أقدم الذين السلام عليكم آه، من دا كان كاتو منا دو سي مايكي صلى الله عليه وآله وسلم يا إن با من تابا muna cikin wannan littafi mai albarka wato ta tarihul hawadis wal ahwal annabawiyya na asai muhammad ibn alawi al-maliki al-hasani rahimahullahu ta'ala Ah, mun kwana a karatun da ya gabata inda yake lissafa mana dawakai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda ya ce ahwadis ne da ahwal ahwal ya haɗe duka komai duk abin da ya shafi shi alaihi salatu wassalam Ah, mun faɗi rakuma mun faɗi alfadarai mun faɗi in fact alfadararsa wacce ta tsufa muka ce har hakwaranta ya zube ta zama tsohuwa sahabbai sukan shirya mata walima su gayyace ta ta zo ah, su tace mata sha'ir su niƙa mata sha'ir a gyara mata a mata girki mai kyau saboda girmama annabi wannan fa taguwar abin nan alfadara ce fata manzan Allah amma ya bar duniya ta tsufa ara kwaranta ya zube amma saboda ta sun san cewa in ta zo cin sha'ir din tana buƙatar a niƙa mata shi ya yi laushi to sukan tashi su mata niƙa dan Allah hidima suke wa godiyar manzan Allah fa ba wai wa annabin ba tukun da kan sallallahu alaihi wasallam misali to sannan mun faɗi jakinsa ufai ana ganewa to muna magana ina jin mun kwana daidai inda muke magana cewa akwai ufair akwai yafur kana ɗauka ko guda ɗaya ne duka daban-daban ne yafur shine ya shahara akan cewa akan aike shi ma ya je ya kira manzala sallallahu alaihi wasallam kan aike shi je ka kira mun wani shi jaki sai ya je in ya je sai sa kafansa na dama kwan in ya buga kofar gida da mai gidan ya fito ya gan shi ya sa annabi ke kira sa sai ya bi shi a baya shigo sai ya ta tafiya yana cewa ya rasulullahi shi eh, sarkin misa ya bashi kyautansa ya rasulullahi na ji tarihi ma a wajen iyaye na ce a kakanni na akwai jakin annabi a cikin kakanni akwai jakin da annabi ya taba hawa ashe ni ma ina da rabo zan zo a ce ni ne jakinka wanda za ka riƙa hawa na sallallahu alaihi wasallam na yi rabo kuna ce ya rasulullahi wallahi yadda na shaƙu da kai in ka rasu ba zan iya rayuwa ba ba zan iya rayuwa ba in ka rasu sai a ita ba zan iya rayuwa ba ya rasu lallai sai hakan kuma aka yi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu sai ya sai ya tashi ihu ya gudu ya je fada rijiya ya rasu to a dabbobi wanda aka yi gani annabi sallallahu alaihi wasallam bai mallaka ba su ne shanu a ya rasu Eh, shine sai ce liqa'uhu wa mana'ihuhu wato eh, dabbobinsa waɗanda suke raƙuma masu ba da nono da kuma tumaki masu ba da nono ana ganewa shi liƙaɗin wato na raƙuman kenan masu ba da nono shi kuma manahi jam'u manihati wato awakin kenan masu ba da nono sai yake cewa amma da ƙahuhu raƙumansa masu ba da nonon sallallahu alaihi wasallama su ne guda ashirin ne fakana lahu sallallahu alaihi wasallam ishiruna lakaha yana da guda ashirin wahiyar lati an gara alaiha alƙamu bilgaba su ne waɗanda mutane suka kai hari ana ganewa a daji suka kashe su wato wataƙila ko wanda alkurani ke gaya mana dalilin sababin nuzul na inna ma jazaa'ul ladina yaribuna Allah wa rasulahu mutane ne suka zo ana ce musu irniyun sunan su kenan suka zo madina da suka so sai zama wato climate din kasan climate din madina duk wanda ya zo sai ya yi zazzabi saboda canjin yanayi zazzabi kuma mai tsanani sahabbai da suka zo daga makka sai da suka yi wannan zazzabi kuma waɗansu su masu rasu kamar irin su sayidina usman ibn maz'un awwalul muhajiri na mautan shi kaga a wannan rashin lafiyan ya rasu kuma akwai dai akwai wanda ma ya kasa haƙuri ya dai kashe kansa balarabin ƙauye saboda zazzabin ya yi tsanani to da irin wannan har ma imam muslim babi na musamman a kitabul imani akwai yiwuwar mutum ya kashe kansa kuma ya zama da sauran imani ko yana da mafita to akwai hadisin da musulmi ya kawo a kitabul imam babi musamman babin musulmi ya kashe kansa kuma ya je lada ya samu gafara ta kwanda zazzabin ya masa yawa sun zo su biyu da ya kwanta da daddare da abin ya kasa masa sai ya ɗauki abun yanka yanka hannayen jijiyoyin hannayensa jini ya ta zuba har ya rasu sai ɗayan ya mafarkin a lokacin da ka mutu ɗaya zai mafarkin ka ɗan uwanka ba a mutu wai a daɗe ba a san makoman mutum ba sam kuma in ma da bashi zai faɗa a bacci ya ce ana bi na bashi don Allah ku je ku biya shi ya riƙe ni inda kaza duk suna wannan sahabbai to shine sai a ana ji sai in ma da wani abu dole zai zai zai fada so shi wannan wanda ya kashe kansa muna maganansa ko? wannan musulun ya kawo mana kitabul iman? da ya datse jijiyan hannun jini suka zuba sai dan uwan ya mafarkin shi sai ya ce ya Allah ya da kai ya kai cikin kikkan yana amma a ɗaure da bandaji ya Allah da kikin gafara ne li'annani hajartu ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kama ya yafe musu na hijira na zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ko li hijati ila nabiyyi sai ya ce to hannunka na gani da bandaji sai a wannan ce mu akai kaga waɗannan kai ka bata wa kanka da haka mu kaga adalci bana Allah ba ha ila illallah mana ka ji tsoro adalci Allah kar ka roki Allah adalci in kana da wayo ka roke shi falala amma in ka roke shi adalci ma adalci to dan wuta ne kai duk wanda Allah ya adalci ko na shi zai sai ce wallahi ya yafe mu an yafe mu amma hannuna aka ce aka ce a hannun ka dai mu ba mu ba za mu gyara maka abin da ka bata wa kanka da dan uwan ya farka da safe sai je ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi ga fa yadda muka yi dan uwan kuma hannan shi an ce ba za a gyara masa ba shi sai annabi ya daga hannun sa mai girma ce wani ya dai fakfir Allah ka hada mun da hannayen nan su maka musu gafara ba hannayen suka rike ba wallahi yace da gari da dare sake sai barkin hannayen ba bandeji an kunce sun yi fes to kaga ka rasu zamanin manzon Allah ka samu ma yanayin ba daɗi da matsala a can to dan uwanka ya gani ya zo ya faɗa a zuwa gyara ta tun daga nan tun ba ta shi kiyama ba kaga shi kenan kai ta ka ta wuce ya ce wale dai fafir Allah ka haɗa da hannayen ma haka ya zo wale dai fafir Allah da hannaye biyun su ma kuma ka kai ana jiyan wa to shine to su waɗannan wato magana ce ta ja magana da uku na hadisi na musulmi waɗannan irniyun nake faɗi magana ina maganin zazzabin da ake a madina ne ko ya kai wannan misali da suka zo su ma ba su da lafiya ja'u ilal madina fajitawau munakaha au kama qalu sai ya zama sun yi ijtiwa'i ma'ana canjin ruwa ya sa su rashin lafiya sun yi zazzabi saboda yanayin garin ana ganewa to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce a kai su bayan gari ya rika ba su nonon raƙuman da fitsarin raƙuma har su warke aka yi ta ba su na sha har su warke da suka warke suka kashe makiyayin manzo Allah sallallahu alaihi suka kora raƙuma suka gudu annabi sallallahu alaihi ya tura aka je aka kamo su da aka kamo su alqur'ani ya sauka yanke inna alqur'ani ya sauka yanke musu hukunci inna ma jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim ajrun mikram aw yunfaw min al ard zalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati azabun azim wannan sune sababun nuzul na wannan aya wannan su irniyun dinnan sosai da aka kamo su yadda ƙur'ani ya faɗa aka aka musu ana ganewa aka kashe su in ta hanyar tsirewa da sauransu to wannan shine abin da yake akwai to shine yace cewa shi inji shi malamin ce fa kana lahu man zasa sanar da irin wannan raƙuma masu ba da nono guda ashirin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad har adadin raƙuma ya shekara dubu da ɗari ba manta guda nawa ya mallaka masu ba da nono ba jama'a shi yace wahiyar lati an gara alaiha alqawm bil gaba su ne wanda mutane suka kai musu hari ana gane a daji ma'ana suka kashe makiyayin kenan wahiyar lati yayin shi biya ahadu rasulillah waɗannan su suke ba wa iyalan gidanin salasala abinci da shi suke rayuwa akan tatso nonon su yace wa kana karfar raqaha ala nisa'i kaga annabi sallallahu alaihi haka ya raba raƙuma a ɗakunan matansa ke raƙuma wanci da raƙuma wanci za su daga kawo miki nono ke kuma raƙumi kaza da raƙumi kaza ke haka ya rarraba musu wuni guda da haka suna da abinci suna da nono suna da cikui suna da wannan amma saboda sadaka kyauta da wata ran kaga za a ce an yi kwana sama da talatin sama da sittin ma ba ɗaura tukunya a gidan ba tabbas kuma ana maganan kunna sai da ta ce mene كنا ننظر إلى هلال ثم إلى هلال إلى ثلاث أهلة وما وكد في بيت من بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار mukan yi lissafa jaririn wata ya mutu wani ya kama ya mutu wani har jarirai wata uku ba a ɗaura tukunya a ɗaya daga cikin ɗakunan mata ne shi ba su nan shi rayun hadisin daga wurin ta sayidina urwa ibn zubair al'asadi ana ji wanda take ita innarsa ce kanwar babansa sai da asma'u bintu abubakar ta ce ya umma min mata shun eh annabi muhammadu sassa annabi ne la yi kasu alai ba za a kesa annabi da kowa ba amma kufa ya kuke rayuwa min mata shun sai ta ce al'aswadan a tamruwalma daga bakin dabino sai bakin ruwa akan samu wannan lokuta kuma manta mun faɗa raƙuman da ya soke a hajji sun kai guda ɗari an ce saba'in ne aka soke sai na ne ya ƙarasa raguwa to yanzu alhaji duk arzikin kai suka soke raƙumi ba ku yaɗe kullum ake sai ko kuma salasu ta yawan filaji wasu ɓadi in zara jatun ba wani ma ya ga kuyan ba zai iya ba sai ya azumi uku a can ya zo nan ya yi bakwai amma annabi saboda wadata raƙumi ɗari ga ga wadatar kenan ya taɓa sa kansa ɗaya ya kai yawan raƙuma ya kai tsadan alaftawa raƙuma goma sha takwas kaya set ɗaya valu ɗin kayan tsadan kayan sai ka sai da laftun raƙumi goma sha takwas kuma kaga ya ja ya ja wato wato ya ja tsakani mai tsawo malamin kowa ne duk kuɗinka annabi ne malaminka ya yi abin da ba za ka iya ba don set ɗin kaya kawai sai a ce kamar jirgin ruwa yanzu guda goma sha takwas niki-niki da jirgin ruwa masu kai kasashen duniya ka sai da su guda sha takwas kayan sannan zai sai saɗin kayan kayan kayan ko ayi ana ganewa a hajjiya su kira gumi ɗari kaga arziki ya gama in takaman ka rashi ba za a yi kwana kusan ɗari a gidanka ba ɗaura tukunya ba to shi an yi kwana kusan ɗari a gidansa ba ɗaura tukunya ba amma yayayi ka san dai duk yadda ruwa ke da arha duk inda ka je har yau albarka annabi dabino ba abinci ne mai tsada ba ko a ina ma'ana inda wannan zaka rayu don ka kiya mutuncin ka har Allah ya yi har ka samu hudi ko har ka je ka nema to ya fi ka je kana maula kana roƙon jama'a kana wannan ruwa dai ba sai ka roƙa ba dabino kuma ya fi komi arha kana yaji wanda za ku ci kwana casa'in misali to haka annabi ya koyar ya zama malamin talakan da bai da cefanen yau wallahi mu waye gari gidanmu ko tukunya ba mu abin da za a daura to ai kwana ɗaya kenan sauran kwana kusan ce sani ma sauran kwana saba'in da wani amma annabi ne malamin ka ya za ka yi har makocinka kare ka sani kar kowa ya sani in dali in dai dabinon ne da ruwa kana kuma kokarin nema har Allah ya ba kana addu'a kana nema kana cin mata yasara wannan su ne halin mumini sai ya zama almajiran farko na wannan makaranta ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun fi kowa fahimtar karatun nan su miskinan ta'rifuhum bi simahum la yas'aluna an-nasa ilhafa ana ganewa wato menene ana musu kirari cewa lil fuqara allazina usiru fi fi sabilillah la yas'aluna darban fil ardi yahsibuhum al-jahilu aghniya min at-ta'affuf ta'rifuhum bi simahum la yas'aluna an-nasa ilhafa in jahili ya gan zai dauka masu kuɗi ne saboda kamewa ba sa roƙon kowa in za ka gane su da alamansu ba sa roƙon jama'a suna nacewa da roƙo masu kuɗin kuma sunan madina su kuma yoyi usuru na ala anfusihim walau kana bihim kasas masu kuɗin suna neman wanda su ciyar ma ko da su za su kwana da yunwa talakawa kuma suna ɓoye talacin su ba sa roƙon kowa wannan al'umma za a samu mara gaskiya ko ɓarawa ko ɗan kidnapping kaga makaranta yin ta annabi sallallahu ba dai rashi ke kawo sata ba rashi ke kawo kidnapping ba rashin kai kawo crime ba to ga irin ideal society da ya kamata al'umma ta yi ana ba da dariya wata rana wani ya je madina ya tabara wani ne ke ba mu dariya ba san how to raise that ba it might be a fiction it might be a reality only god knows yana cewa wani ya je madina yana bara yana ta roƙo ba ba shi sai ta aina allazina yuziruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa nan madina ba nan ne alqur'ani ke ga mana cikin suratul hashr ba cewa akwai mutanen da yuziruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa suna zaben ana ji wani akan kansu ko da suna fama da rashi ko da suna fama da talauci ana gane sai wani ba shi ce zahabu ma allazina la yasaluna nasu ilhafa ai wannan bangare dina al'umma ka faɗa baka faɗi dai bangaren ba ba tambaya kake ba ina masu zaben wani talaka akan kansu ko da suna jina sai sun tafi da waɗancan da su ko ba sa roƙon jama'a in mutum ya kasuwa sai ɗauka masu kuɗi ne ya gansu ni da kai aka bari kenan ya gani zai zama karta san kai to wannan kenan jama'a yan uwa wannan abu ne karatu ne mai daɗi in kana karanta da raƙuma a nan suna a daji suna kiwo zai ka sauwara dajin ko baka so musamman matsayin ka na musulmin manzo Allah kana ma so idan aka ce ga su lokacin da ake ɗebo nonon a kawo gida sai ka ga wataƙila kana cikin hadimai masu ɗaga ƙwaryen nonon nan a kawo matan manzo Allah sai ka ji daɗin a ranka ka sauwara madina a zuciyanka yadda ya raba sukan ɗakunan matansa kowace ga raƙumin da zai kama ta nuna a kullum rana yorahu ilaihi ka gane kullum lailatin bikir bataini duk dare manya-manyan mazubi ƙwarya manya-manya ake cikawa da nono ana kai masa gida minan labani minha a cikin wayannan raƙuma akwai wahiyar alhanna akwai as-samra akwai al-urayyis akwai sa'diya akwai al-bughum akwai sayyara akwai dabba akwai shakra akwai burda na muka samu anan daya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara tara ne ko to guda a cikin guda goma ɗaya ne bai faɗa ba ko daya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara a cikin ashirin ɗin tara ya lissafa mana wayannan suna da ciki ana ganewa ashirinin ta yi lokuta daban-daban aka mallake su na nasarar ne lokaci ɗaya amma da wannan shine abin da yake ta yi kuma sun taba taruwa lokaci ɗaya to wannan kenan ina ganin lokacin sallah da yake lokacin yau bai da yawa sosai za mu kwana a daidai na in mun zo sai mu ɗora inda aka tsaya insha Allah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tambaya na a'a annabi ya addu'a ta Allah kwashe zazzabin ya je zubar a wani wani tafki Allah ka tattara zazzabin Madina gaba ɗaya ka je ka kai shi wani gari ka ba ta lafiya daga lokacin wani bai ƙara ciwon zazzabi ba su Bilal duk sun yi su sai na Abubakar sun yi farkon hijira ga hadisin sai da Aisha ta ce manzo sallallahu alaihi ya zo duba Bilal ya zo duba Abubakar da Bilal suna zazzabi wannan zazzabin Madina ta ce ba wanda bai ci wannan ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya shigo annabi ta ce ta ce a tana ta ita kanta kai sai da Aisha ta je gaishe da babanta da Bilal tana cewa kaifa azbata ya abati baba ya kaya gari da jiki sai ya ce kullum ri'in musabbahun fi ahli wal mautu adna min shiraki na abi kina tambaya nawa gari ai ba ni kaɗai ba duk mutum yakan waye gari da safe a cikin iyalansa a daidai lokacin da waye gari wawun din na wawul hali ne a daidai lokacin mutuwa ta fi kusa da shi akan hancin takalminsa ana ganewa wal mutu annabi min shiraki nabi tace kai fa asbata ya bilal shi ko ya amsa ala laitani hal al abitanna laylatan menene wai na mance ajizin baitin wannan sadarin baitin ne wai ina ma bilal bai kike maka ba duk azabar da aka yi masa a makan nan ana ɗora shi kan dutse mai zafi amma saboda zafin zazzabi yake kewan wai ina ma a ce wata nan ya koma ya kwana a makka ya faɗi yadda mashahid na makka yake da bishiyoyin iskar da waye-waye da sauransu to wannan shi ne yi kenan to Allah musalli ala sinamu dulfatin wa rikatun wa kula da sandar da jinsan samsu alhamdulillah assalamu alaikum